الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا اللوكتي منا يمتنا عشرين قوة rabiul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina 1440 47 daidai da 13 ga watan tara miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha littafi ne na babban malami al'allama Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisi na goma sha nawa goma sha shida a darasi na sha biyar mun yi karanta babi na tara fana'un nasi alal mayyit wanda yake magana akan yaban mutane akan mamaci ma'ana wannan babi ya tattauna da mu game da fatan alkhairi da yabo na alkhairi da jama'a cikin al'umman musulmi masu gaskiya a imaninsu mafi karanci mutum biyu cikin makwabta waɗanda suka san mamaci cikin ma'abota kirki da ilimi to wannan shaidar da kyakkyawan ambato da za su yi wa mamaci yana cancantar da shi shiga aljanna wannan kuma da falala ce ta Allah wannan yana daga cikin falalar da Allah ke yi wa bayinsa yakan karɓi shaidar bayan Allah na ƙwarai da suka yi a kan mutum bayan ya mutu, aƙalla mutum biyu, wannan zai cikin falalar Allah Allah yana ba mutum aljanna ta dalilin wannan shaida ta mutum biyu ko fiye da haka. Mun karanta hadisin Anas ɗan Malik, radiyallahu anhu inda aka wuce da gawawwaki guda biyu ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya aka yi yabo na alkhairi a kanta annabi ya ce ta cancanta wajabat sannan kuma aka sake wucewa da wata ita kuma aka faɗi aibinta aka faɗi sharrinta ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wajabat wajabat wajabat har sau uku yace ta cancanta ta cancanta ta cancanta a wani lafazin yake cewa duk wanda kuka yabe shi kuka faɗi alkhairin sa aljanna ta cancanta a gare shi wanda kuka kushe shi kuka faɗi sharrin sa kuma ya tabbata masharrancin ne wuta ta tabbata a gare shi almala'ikatu shuhada'ullahi fi sama mala'iku su ne shaidun Allah a sama wa antum shuhada'ullahi fil ard ku kuma ku ne shaidun Allah a ban ƙasa antum shuhada'ullahi fil ard sau uku manza Allah ya maimaita haka a wata ruwa ya ce muminai su ne shaidun Allah a ban ƙasa da haka in dai muminai mutanen kirki suka ba da kyakkyawar shaida akan mutum aƙalla mutum biyu Allah zai karɓi wannan shaida tasu kuma Allah ta'ala zai ba wa wannan mutum aljanna da falalarsa waɗannan hadisai duk mun karanta su da ruwayoyi mabambanta da kuma masadir daban-daban wanda duk mun karanta su a satin da ya gabata to sai muka tattauna akan mas'alar alwafatu indal kusub ma'ana idan mutum ya mutu ko dai yana mutuwa sai aka samu kusufin shamsi ko kusufin kamar to shin mutuwar wani tana da alaka da rana ta yi zazzabi kamar yadda bahaushe ke cewa zazzabin rana ko kuma kisfewar rana ko ta wata to wannan mun tattauna a gaba ta ƙarshe ta babin da muka karanta idan aka samu haɗuwar mutuwar wani tare da kisfewar rana ko wata wannan bai nuna wani abu babu alaka ko dangantaka tsakanin mutuwar wanda ya mutu da kisfewar rana ko wata balantana har a jingina hakan a ce ai lokacin mutuwar wani har rana sai da ta yi zazzabi ko sai da wata ya yi kusufi ko kuma a ce kwana aka yi ana ruwan sama to ruwan sama shi ma bai da alaka da mutuwar wani falala ce daga Allah ta'ala wannan duk yana daga cikin aqido da ƙarerai da ƙage-ƙage irin na jahiliya wanda musulunci da yazo duk ya ruguza su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rushe wannan aqidar ranar da ɗansa Ibrahim alaihi salam ya rasu sai aka samu wato muwafaqa a wannan ranar kuma rana ta yi kusufi to dan kawar da irin wannan tunani na mutanen jahiliya kada su alakanta a rasuwar ɗansa da kisfewar rana annabi ya yi hudu ba ya gode wa Allah ya yi yabo ga Allah ya ce bayan haka ya ku mutane lalle mutanen jahiliya sun kasance suna cewa rana da wata ba sa yin kusufi wai sun ce ruwa baya tsami banza ma'ana rana ba ta kisfewa haka kawai ko kuma a ga wata ya shiga kusufi sai in ako wato mutuwar wani babba to sai annabi ya ce babu alaka tsakanin kisfewar rana da ta wata da mutuwar wani babban mutum su da rana da wata dinnan wasu ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah ba sa kusufi saboda wani ya mutu ko saboda an haifi wani ayoyi ne da Allah ke tsoratar da bayinsa cewa sun sauka da kan hanya su koma kan hanya da haka da zarar kun ga kisfewar rana ko wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku yi maza maza zuwa ku koma zuwa ga ambatan Allah da roƙon Allah da neman gafara da sadaka da yanta bayi wassalati fil masajid da kuma yin sallah a masallatai har wannan yanayi ya zamanto ya yayi to wannan shine abin da muka karanta qala al muallif rahimahullahu ta'ala ghaslul mayyit babi na goma shak nasiruddin al albani yace shine wankan mamaci yi wa mamaci wanka bayan ya mutu gaba ta ashirin da takwas fa'iza matal mayitu idan mamaci ya mutu wajaba ala ta'ifatin minan nas ya zama wajibi akan wasu mutane an yi badiru ila gasilihi su yi gaggawa zuwa wanke shi amma almubadaratu faqad sabaqa daliluha amma game da gaggawa da yi masa wanka yi masa likafani shirya shi a kai shi makwancinsa wannan dalilai akan gaggauta shirya mamaci da kai shi dalilai sun riga sun gabata mun karanta hadithin asri'u bil janaza kuma mun ji bayanan da malamai suka yi game da al-isra'u da ake nufi في الفصل الثالث أفصلين أكو المسألة السابعة عشر مسألة تقوم شابك الفقرتها أديدي قبرها صفحة تقوم شابك wannan bayani ya riga ya gabata da haka ba a son jinkirtawa ga dukkan abin da ya danganci mamaci ba iya wanka kaɗai ba duk abin da ya shafi ta jihizul mayyit shirya shi to ana son a yi shi akan lokaci kar a ja kafa kar a ja lokaci na daga cikin abin da ake so a gaggauta yi wa mamaci shine a gaggauta wanke shi da zarar an tabbatar da mutuwarsa in ana taba ba ko kokwantan ya mutu ko bai mutu ba ko dogon suma yayi a nemo masana su bincika su tabbatar da yana nan ko kuma babu shi in ya an tabbatar da cewa rai yayi halinsa to a gaggauta yi masa wanka kuma ruwan ɗumi da yawanci ake sanyawa ya danganta shi ma kamar kai ne da kake raye lokacin zafi kana buƙatar ɗan sanyi-sanyi lokacin kuma sanyi kana buƙatar ɗimi-ɗimi to in lokacin sanyi mamaci ya rasu sai a ɗan kashewa ruwan sanyi a ɗumama su su yi ɗumi in ko lokacin zafi ne ba dalilin da za a ƙara masa zafi a kan zafi wannan sai ga kamar wani karatu ne sai a ce an ɗora ruwan wanka wannan inda sanyi ne sai a ɗora saboda kai ma a daidai lokacin kana ɗora ruwa sai ya kashe sanyi sannan kai wanka amma idan ya zamana lokacin zafi ne da kowa ya kama watsa ruwan amma sai ka ji gumi ya sake karye maka to ya za a ɗora mamaci kuma ruwan zafi a sake zuwa ɗora masa a ƙare masa wani da haka in lokacin zafi ne ruwan da ya kamata a yi wanka da shi wanda yake mai sanyi sai a yi masa wanka da shi an fahimci wannan wa amma wujubul gusli amma game da wajabcin yi wa mamaci wanka fali amrihi sallallahu alaihi wa sallama bihi fi gairi ma hadithin saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da yi wa mamaci wanka a hadisi ba ma guda ɗaya ba na farko cikin hadisan da suke wajabta yin wanka ga mamaci qauluhu sallallahu alaihi wa sallam akwai faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam fil muhrimin ladhi waqasathu naqatu game da mutumin nan da yayi harama da aikin haji ana tsayuwa arfa taguwarsa ta kayar da shi wuyan sai karye sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace igsiluhu ku yi masa wanka umarni ne wannan al'amru lil wujub asalin umarni na wajibi ne har sai an samu wata ƙarina ko wani sarif ya siriful amr anil wujub sai an samu wani abu da ya ƙauke wannan umarnin daga wajabci yanzu nan fi'ilul amr ne manzo Allah ce igsiluhu ku yi masa wanka ku wanke shi bima'in da ruwa wa sidirin da magariya da ruwa da magariya ana amfani ne da magarya kamar yadda malamai suka faɗa don tsabtace jikin mamaci tana da wasu sinadarai masu kawar da abin nan wato datti da tsantsame jikin mamaci da kuma sa jikin mamaci ya ɗan kakkame haka to amma babu laifi idan an yi amfani da sabulu in dan tsabtacewa ne da kawar da datti da kuma ƙamsasa jikin mamaci sabulu ma zai yi da aka kar an yi mutuwa a tafi lalle sai an je an nemo magariya kila a cikin wuraren da suke karkara kila ganyen magariya ba zai zama da mushakka ba amma a yanzu cikin gari ka ce mamaci in ya mutu sai an nemo ganyen magariya in dai dama ba ana da shi a ajiye ba to abu ne wanda zai zama kamar akwai wahala kenan idan amfani da magariya ana yin sa ne don tsaftace jikin mamaci to dukkan abin da yake iya tsaftace jikin mamaci a iya amfani da shi kamar sabulu ga sanan sabulai kala-kala da aka a iya samun sabulu wanda ake ganin zai kawar da datti ya tsaftace jikin mamaci ya kamsasa shi a yi masa wanka da shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wancan mahajjacin da ya mutu a aikin haji sakamakon fadowa daga kan taguwa wuyansa ya karye nan take ya mutu annabi yace ai masa wanka kuma ai amfani da ruwa wa sidirin da magariya wa qad madha lafdhuhu bi tamamihi mun yi magana wannan magariyar ne dan a sauƙaƙawa al'umma ba sai an tafi neman ta ba in akwai ta an sa babu laifi in babu ita ai amfani da abin da yake maye gurbinta wa qad madha lafdhuhu haƙiƙa lafazin wannan hadisi ya riga ya gabata bi tamamihi kuma gabaki ɗayansa cikakke wa takharijuhu kuma takharijin hadisin ma an riga an gabatar da takharijin sa fil mas'alatil mushari ilaiha a waccan mas'ala dai da aka yi maka ishara zuwa gare ta a fakara ta da in ka koma can a shafi na goma sha biyu zuwa shafi na goma sha uku inda aka yi maganar gaggauta kai mamaci to anan an yi maganar wannan hadisi igisiluhu bima'in wasidri hadisi na biyu kenan a hadisin farko mun fahimci wanka ga mamaci wajibi ne dole ne na biyu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fibnatihi game da yarsa Zainab radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda lokacin da yarsa Zainab ta rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu ummu atiya wanda su suka jibinci mata wanka manzo Allah ya ce da su igsilnaha thalathan ku yi mata wato ku yi mata wanka sau uku ma'ana ku yi ruwa uku in an zuba wannan ruwan aka wanke a kuma ƙara wani ruwan a kuma wanke ta a kuma ƙara wani a kuma wanke ta babu laifi duk a ta amfani da magariya ko kuma a ta amfani da sabulu ya danganta da irin bukatar da ake da ita da kuma irin dattin da mamaci ya yi au saba'an au hamsan ko kuma ku yi sau biyar au saba'an ko ku wanke mamacin ku wanke ta sau bakwai au akthara min zalik ko sama da haka a ruwa ya rike cewa in ra'aitun na zalika in kun ga dacewar haka kenan ana dai son duk adadin wankan ya zama mara an yi shi mara ko uku ko biyar ko bakwai a iya karawa wani mamacin za ga ya jima yana jinya wani mamacin za ga yanayin larurar da ya shiga wato jikin yana buƙatar wankewa ba wankewa ɗaya biyu ba za ta yi ba uku hudu biyar ila duk ba za ta yi ba sai an kai bakwai wannan su masu jibintar yi wa gawa wanka su ne za su ga dacewar tsayawa iya ukun ko a ƙara ya kai biyar ko a ƙara shi ya kai bakwai an bar musu ƙofa a buɗe sai dai su sani in za su yi kada ya zamto an yi shi wato ba mara ba mana ya zama mara kaga annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi wa yarsa zainab wanka yace ku wanke ta sau uku ko sau biyar ko sau bakwai kai ko fiye da haka ma na fata an gane wannan ya danganta da daidai bukatar da ake da ita da kuma bukatar da ake ganin in an yi amfani da wannan adadin zai kawar ya kuma kimtsa ya da gyara jikin mamaci yadda ya kamata alhadith kaga nan shi ma annabi ya bada umarni igsilnaha ku wanke ta al'amru lil wujub umarnin shi ma na wajabci ne ku wanke ta sau uku ko sau biyar ko sau bakwai ko fiye da haka alhadith wa yati bi tamamihi shi ma karashin wannan hadisin zai zo nan gaba wa takhrijihi da kuma takharijin hadisin a fil mas'alati taliya a mas'ala mai zuwa gaba ta ashirin da tara bayan wajabcin yi wa mamaci wanka wa yura'a fi gaslihil umurul atiya a yi la'akari da al'amuran nan masu zuwa wajen yi wa mamaci wanka lallai duk waɗanda za su jibinci yi wa mamaci wanka to su yi la'akari da al'amuran da malam zai zayyano su ga su kamar haka awwalan na farko gasluhu thalathan lalle a wanke mamaci sau uku fa akthar kar ai kasa da uku kenan kar a ce bari kawai an wanke shi an ga ai ba ba wani datti ba ko bai dade ma da yin wanka ba sannan kuma sai kuma ajali ya kama shi ko kuma an mau wanka kenan tsaf an kawo shi bayan minti biyar ko awa ɗaya kuma sai ya rasu wannan bai hana a cika umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ne masa wanka sau uku mafi karanci kenan kaga mafi karanci shine sau uku fa akthar sai kuma sama da haka ala ma yaral qa'imuna ala gasali gurgudan abinda waɗanda suke tsayawa wajen kulawa da wanke shi suka gani yawa in sun ga iya ukun ya wadatar da alama ya fita fes babu wani alamar sauran datti da ya rage a jikinsa bayan wankewa ta uku shi suka ga ya wadatar shikenan wannan dai alqa'imuna ala gasalihi waɗanda suke kula da wanke shin abin duk da suka ga ya dace an ba su dama abu na farko kenan wanke shi sau uku ko fiye da haka thaniyan al'amari na biyu an takunal gasalatu witiran sannan wankan ya zamanto wutiri mara uku biyar bakwai tara haka ne thalithan na uku an yi ƙorana ma'a ba'adhiha sidirun wato a haɗa da magariya a wani daga cikin wankan idan misali a wankan za a wanke shi ne sau uku to ana iya in an wanke shi sai kuma a zuba a na biyu kila magarya a na ƙarshe kuma sai a sa kafur kamar yadda za mu karanta ko kuma turare shi kenan kaga an samu guda uku kenan a haɗa da magaryar in akwai ta a kusa au ma ya ƙumu maƙamaha makamahu ko kuma abin da zai iya mai gurbin magariya fitan zifi wajen abin da ya shafi ainihin wato tsaftacewa an gane ko abin duk da za a yi amfani da shi wanda zai tsaftace to a iya amfani da shi kal ashnan was sabun duk kayan tsafta ne an gane ko za a iya amfani da sabulu da makamantan sabulu kaga kenan in akwai magariyar sai a hada da ita in babu ita to kila a wankan farko ana iya a sa sabulu a wanke shi wanka na biyu ma a kuma sa sabulu a wanke shi wanka na uku a sa kafir ya danganta da diyan da aka yi kenan in mun fahimci wannan gaba ta uku ko al'amari na uku shine lalle a cikin wankan da za a yi wa mamaci wutiri to a hada da magarya ko kuma madadinta in aka ce magaryan akwai ta sai a sa madadinta shine sai a yi amfani da sabulu tunda ita ma magaryar ana amfani da ita ne don kawar da datti da tsabtace mamaci to kuma sai a yi amfani da sabulu shi ma yana kawar da datti yana kuma tsabtace mamaci wannan ya kamata yan uwa su dinga bibiyar wannan sosai don ya zamto mas'alar wankan gawa din ya zamanto ba a samun kusakurai a ciki rabi'an na hudu an yi khulada ma'a akhir gaslatin minha a hada da kuma gaurayawa a wanka na ƙarshe shay'un min ad-dib a dan hada da wani abu a gauraya ruwan da turare wal kafuru aula amma kafir yafi an gane ko yawa in akwai kafir to kaga tunda kafir yafi to kamata ya ce duk kusan gidaje ba a rabuwa kamar yadda ba a rabuwa da turare yawanci za ga an zo ana neman turare ana samu to ya kamata a ce kafir ma an tashi baya wahala ana samu tunda shi yafi rashin sa yake sa a sa turare da aka a gauraya ruwan ƙarshe da kafir ko kuma turare khamisan na biyar naqadu dafa'iri wato kwance kitso idan mace ce ta rasu wa gasluha jayyidan da kuma wanke kan sosai a tsefe kan gaba daya warware wannan kitsan nata komai yawan kitsan a samu a zauna sosai a sa abin nan wa take da suna kibiya a sa kibiya a kwance kitsan sosai duk gaba daya in an warware shi a wanke kan tas ya zamanto babu datti a cikinsa sadisan na shida tasrihu sha'ari taje kansa idan namiji ne yana da suma da yawa a taje mai kai idan mace ce kuma sai a tsefe kan a taje shi a wanke shi sosai ya zamanto yawon ko babu datti a cikinsa in namiji ne bayan an wanke kan a sa kum a taje masa kar a ce to ai ya riga ya musu ya mutu taje kai ai gayo ne a yi mamaci so ake a alkinta gawarsa a inganta ta a tsabtace ta a gyara ta zai tafi ɗaurin aure ma ya yi ado ballantana ya tafi zuwa wajen ubangijinsa eh tabi da kar a ce ai ya riga ya mutu ai kaza kaza a'a zai tafi wajen ubangiji subhanahu wataala da haka ya kamata ya tafi cikin yanayi wanda ya kamata da haka a taje masa kansa in kuma ba shi da suma shikenan sabi'an al'amari na bakwai ja'aluhu thalatha dhafa'ira lil mar'a bayan an kwance kitsan mace an kuma wanke mata shi kan to sai kuma a tubce gashin kan ya koma tsoro guda uku sai a mayar da su tsoraye guda uku mana kitsan sai a yi guda uku wa ilqa'uha khalfaha kuma duba ya za a yi mata akwai kitsan da mata suke cewa dubaya to gaba ɗaya in aka yi sai a tufke shi duk ya koma bayan ta haka ba za a yi irin kamar yadda ake na wato wanda suke raye a zubo shi ta nan ko a zubo shi ta gaba a za a tura shi ne gaba ɗaya koma baya gaba ɗaya da aka kaga in mace ce za a yi wa wankan su mata masu yi wa mata yan uwansu wanka to su fahimci wannan za a tsefe kai a daina wani tambaya to ai kitsan nata ya kai wajen guda ɗari yanzu sai an kwance shi ba a buƙatar wannan tambayar sai an kwance shi sai an kwance shi duk yawansa wani za ga an mata ‘yan ƙananan ƙananan kitso haka duk sai an zauna an yi zaman dirshin shi yasa za ka ga wani lokaci sai mutane su ta wai har yanzu ba a shirya ba ne duk akwai ire-iren waɗannan abubuwa akwai irin waɗannan abubuwa so kaga so ake sai an shirya sai mutane su kuma Allah Allah wani so yake tafi kasuwa shikenan sai ayo shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in yamma ta yi kar akai gawa saboda wani lokaci wajen gaggawar akan tsatsallake wasu abubuwa da ya kamata a yi wa gata gawa a yi mata sai a dinga ganin yamma ta yi magariba ta kusa a yi maza maza a yi maza maza musamman yanzu da rayuwar mutane da ta zama sauri da gudu saboda haka ku tsaya ku inganta gawar ku ku yi mata yanda duk shari'a ta ce wanda ba shi da lokaci yana da uzuri ya tafi amma kar a dinga azazzalan mutane a ta yin abun ka ganshi wani lokaci sai an zo a ga wani abun ko an manta ba ba ko ba a yi shi yanda ya kamata ba yanzu wata za ga ta rasu din kitsan kanta kadai zai iya cin wajen minti talatin ko awa ɗaya kan a kwance shi gashi an sanar da rasuwar kawai illa iyaka su ƴan uwan mamaci in sun san da irin wannan to kaga kamata ya kan a sanar da mutane a fara kokari ko kuma a gaya wa mutane lokaci kamar yanzu yanda ake yi sai a auna cewa to wannan wankan zai dauki kaman awa ɗaya kan a gama to kaga sai a sanar da mutane misali in karfe tara na safe mace ta rasu to sai a sa shi kamar goma da rabi a ce za a yi mata sallah ana ganin a lokacin an yi dukkan abin da ya kamata an yi sa ta alikafani an yi komai an shirya ya zama to kuma tana cikin makara goma da rabin tana yi kila kawai ɗauko ta za a zuwa sallace ta ina fata an gane faminan al'amari na tara albada'u bi mayaminihi in za a yi wankan a fara bi mayaminihi da daman mamaci ma'ana za a yi wankan sai a fara da ɓangaren dama wa mawadi'il wudu'i min da kuma gaɓoɓin alwalarsa an gane ko sai a sa gaɓoɓin alwalarsa a fara wanke gaɓoɓin alwalarsa da kuma ɓangarensa na dama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ujibu hutayammun ko tasi'an na tara an ya tawalla gaslar zakarin rijal والأنثى النساء إلا ما استثني كما يأتي بيانه maza su jibinci wa namiji wanka mata su jibinci wa mata ‘yan uwansu wanka sai fa abin da shari'a ta togace kamar yadda bayanin haka zai zo nan gaba da haka in namiji ne mamacin to maza ne za su yi masa wanka in mace ce ta rasu mata ne za su yi mata wanka kaga kenan ashe matsalar koyan wankan gawa yana wajaba akan maza da mata ba wai ana karantar da maza bane kadai a har da mata su ma wajibi ne su kasa kunne su ji dan in mace yar uwarsu ta rasu su za su yi mata wanka yanzu mun karanta al'amura wajen guda nawa al'amura guda tara waɗannan su ne abubuwan da ake ake so a kula da su lokacin da za a yi wa mamaci wanka na farko wankan ya zama sau nawa uku ko fiye da haka na biyu ya zamanto wankan mara na uku a hada da magarya ko sabulu na hudu a gauraya na ƙarshen da turare ko kafir na biyar in mace ce a kwance a warware kitsanta kuma a wanke kan sosai na shida a taje kan na bakwai in mace ce kitso za a sake tufke kitsan guda uku za a yi manya-manya sai a watsa su baya na takwas in an zo yin wanka shi wanda zai wa mamaci wanka zai fara wanke gaɓoɓin alwalarsa ma'ana za a fara masa kamar alwala kenan sannan kuma duk inda aka zo wankan ɓangaren dama za a fara wanke in hannu ne na dama kafin na hagu in ɓangare ne na dama kafin na hagu na tara kuma maza su wanki namiji dan uwansu mata su wanki mace yar uwarsu wa dalilu ala hadhihi al-umur dalili akan duk sai an kula da waɗannan al'amuran wajen yi wa mamaci wanka hadithu ummu atiyya radiyallahu anha saboda hadithun ummu atiyya Allah ya kara mata yadda qalat tace dakhala alaina an-nabi sallallahu alaihi wa sallam tace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo inda muke wa nahnu naghsilu ibnatahu zainab lokacin muna yi wa yarsa zainab wanka lokacin da ta rasu fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace igsilnaha thalathan kun ji inda wanka sau uku yazo igsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthara min dhalik ku yi mata wankan nan sau uku ko sau biyar ko sau bakwai au aksara min zalika ko fiye da haka in ra'aitun na zalika in kun ga dacewar haka al'amarin yana hannunku in uku ya wadatar kun sani in sai an kai biyar diyan da kuka gani in sai an kai bakwai in ma zai haura bakwai a dai kula ya zamanto an yi shi kada ya gaza uku bima'in wasidirin da ruwa da magariya mun ji inda maganan magariya ta zo ko qalat ummu adiya tace qultu sai na tambaya annabi witran in za mu yi uku ko bakwai ko kaza in za mu yi fiye da ukun sai dai ya zama ma'ara qala na'am manzo Allah ya ce eh da kaga mamaci in za a yi mai wanka shi mai wankan ya sani mara za a yi masa waja'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur sannan a na ƙarshen ku sanya kafir ko wani abu daga kafir fa idza faragtunna manzo Allah yace in kun gama yi mata waɗannan wankan kuka gama kula da waɗannan abubuwan duk kun yi su fa adhinnani ku sanar da ni da kun gama yi mata wanka to ku gaya min an gama falamma faragna ummu adiya tace da muka gama yi mata wanka adhannahu sai muka sanar da shi cewa ya ma'aikin Allah mun gammala fa alqa ilaina hiqwahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kwarjallansa ai izarahu ka duba lamba ta ɗaya ce ai izarahu ai ma'ana kwarjallansa qala ibn al-athir babban malamin lugha ibn al-asir yake faɗa yace wal aslu fil haqwi maq'idul izar wa jam'uhu أحق وأحقا ثم سمي بها الإزار للمجاورة wato gurin ƙulla zani to nan ake kira da haƙo an gane ko haƙo nan inda mutum ya zo zai kama ya ƙulla shi haka ko ya ɗaure wajen ƙugunsa nan ne haƙo jam'in haƙo shine ahaƙun ko ahaƙa an ambace shi da al'izar lilmujawara an ambace shi da kwarjalle saboda makwabtaka da inda ake ɗaura kwarjallan haƙo inda ake ɗaura kwarjallan shi kuma izar shi kwarjallan kansa to kawai sai ake kiran sama da kwarjalle kawai ma'ana zanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ɗaurawa sai ya basu faƙala sai ce ash'irnaha iyahu yani izarahu sai ya ba su wannan kwarjallan nasa sai ce ku lullube ta da shi ai ij'alnahu shi'araha ku sanya shi shine mayafin da ko tufan da yake taba jikinta wa shi'aru abinda ake kira da shi'ar ath-thawbu alladhi yali al-jasada wato tufafin da ke taba jiki wanda daga shi sai jiki yali sha'arahu li'annahu yali sha'arahu saboda yana yana yana bin sha'arahu wato fatar jikinsa da haka in ka sa riga ta can ciki ita ce shi'ar wadda aka dora a sama wadda ita take taba ta can cikin ba jiki take taba ba ita ake kira dithar an fahimta ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ce bayan an gama mata wanka ya ce ku lullube ta da wannan mayafin ya zama shi ke taba jikinta qalat ummu atiya tace wa mashatnaha thalathata qurunin wa mashatunaha sai muka tsefe kanta muka taje shi muka yi kitso kwaya uku shine mashatunaha bayan mun taje kan nata salasata qurunin sai muka mai da shi tsoro ko tsoraye guda uku wa fi riwayatin a wata ruwaya naqadat naqadnahu sai da muka fara warware shi ma'ana muka kwance kitsan thumma ghasalnahu sannan muka wanke kan sosai fadaffarnaha sai muka kuma kitse sha'araha gashin kan nata thalathata athalathin ya koma tsoraye guda uku qarnaiha wa nasiyata wa nasiyataha ma'ana qarnaiha gefen kunnu wato gefen ta kahonninta guda biyu haka ma'ana ɗaya ta nan ɗaya ta nan ɗaya kuma daga goshinta sai ya tafi haka an gane ko shine ma'ana karnai ha guda biyu suka zama kamar kahonni guda biyu haka suka yi baya wa nasiyata ha ɗayan kuma daga makwarkwadar kanta goshi kenan aka kitsa shi shi kuma sai ya baya bayan an kitse suka ce wa alqainaha khalfaha duk sai muka watsa su bayanta tunda kaga su suna da yalwar gashi irin wannan bayan an kitsa ɗaya nan an kitsa ɗaya nan kamar dai irin yadda kake ganin gashin larabawa yadda yake kaga yana da yawa to za ga in an tashi sai a tufke ɗaya sai a tufke ɗaya sai ga guda ukun duk sai a watsa su baya na fata an gane qalat umma adiya tace wa malana ibda'ana wa qala lana kai ummu hadiya tace kuma ya faɗa mana shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ibda'ana bima yaminha yace in za ku yi mata wanka ko fara da gabobinta na dama wa mawadi'il wudu'i minha da kuma gabobin alwalata to kaga wannan hadisin duk ya kunshi waɗannan al'amura guda tara da muka karanta akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin mujalladi na uku shafi na 90 tara zuwa na ɗari da hudu imam muslim mujalladi na uku shafi na arba'in da bakwai zuwa arba'in da takwas imam abu dawud mujalladi na biyu shafi na sittin zuwa sittin da ɗaya imam nasa'i mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da shida zuwa ɗari biyu da sittin da bakwai imam tirmidhi mujalladi na biyu shafi na ɗari da talatin zuwa ɗari da talatin da ɗaya ibn maja mujalladi na ɗaya hadithi na ɗari hudu da arba'in da biyar ibn al-jarud hadithi na 258 zuwa 259 Imam Ahmad mujalladi na biyar shafi na 84 zuwa 85 da kuma hadithi na 476 zuwa wato zuwa da 70 a'a to da da da, da shida zuwa da bakwai haka ne ko yawa da shida da bakwai wa qala tirmidhi imam tirmidhi yake cewa hadithun hasanun sahihun yace wannan hadisi hadisi ne hasanun sahihun wal amalu ala hadha inda ahli ilm kuma wannan malamai ma'abota ilimi akan wannan hadisin suke aiki game da yiwa mamaci wanka wa riwayatu thaniya lil bukhari riwaya ta biyu ta imam al bukhari ce wannan sa'i da imam an-nasa'i wa ziyadatu al ula amma ziyada da aka samu a ta farkon li muslim wannan ziyada ta muslim ce wasaniya ziyada ta biyu kuma lahu shi ma ta muslim din ce wal bukhari da imam al bukhari wa abi daud da abi daud wa nasa'i da imam an nasa'i wasalitha riwaya ta uku ziyada da aka samu lin nasa'i ta imam an nasa'i ce wal shaykhani ma'anaha bukhari da muslim suna da riwaya ko ziyada mai ma'ana irin wannan war rabi'a sai kuma riwaya ta hudu lil bukhari wa abi daud wal khamisa lahu wa li muslim wan nasa'i wa ibn majah wa ahmad sai kuma riwaya ta biyar ta imam al bukhari imam muslim imam an-nasa'i ibn majah da imam ahmad was sadisa riwaya ta shida lil shaykhaini wa ahmad ta bukhari da muslim ce da kuma ahmad was sabi'a lil bukhari riwaya ta bakwai ta imam al bukhari wa abi daud wan nasa'i wa ahmad wal akhira riwaya ta karshe li jami'ihim dukkaninsu sun ruwaice ta ashiran al'amari na goma da ake so wanda zai wa mamaci wanka ya la'akari da shi an yi gasila bi khirqatin in zai yi wa mamaci wanka ya yi masa wanka bi khirqatin da wani dan kyalle ya zama ya ya ya nade hannunsa da wani kyalle hand glove shikenan kawai yanzu sai mutane duk wanda zai wanka sai a tura chemist sai a siyo safar hannu kada ya zamanto hannun mutum yana mubasharantar jikin mamaci ana so lalle in akwai ta available in kuma babu to a sami yanki mai tsafta ba kawai kawai zai aje duba wani tsumma da yara sun dade suna fitsarin kwance da shi kawai sai a yago shi kawai shikenan yazo ya nannada hannunsa kuma wani lokaci har za ga maimakon aka zo yin alwalar da aka ce a wanke gabobin alwala to wannan abun aka zo kaga sai an cire amma sai ga wannan tsumman fa wani lokaci da shi din an yi masa tsarki da shi an yi kaza kuma sai a zo duk yana nan da hannun mutum fa sai kuma a zo sai a dinga zuba ruwa da wannan tsumman a hannu a bakin sa wai da shi za a wannan ana kaga bonono kenan ina ba ta hangane yanzu mutum da ransa yana ji yana gani za a yi masa wannan shirman ya yadda to saboda haka duk sai ana kula da irin wannan shi yasa ake son wato majibuntan mamaci su ne a haƙura su yi masa wanka saboda in kuma mucinku ne za ku tsaya ku yi duk abin da shari'a ta ce ina fata an gane da haka in za a yi wankan an yi gusala a yi masa wankan bi khirqatin a dan sanya wani kyalle ko kuma a sanya safa ta hannu irin ta ta asibiti hand glove aw na hawiha ko makamancinta ta ta satirin lijismihi ta ta satirin a ƙarƙashin abin da ya suturce jikinsa shi ma ba zuwa za a kwaye shi tsirara bai kuma ga wani lokaci ke ta alfarman mamaci wani lokaci da waɗanda suke jibintar wankan da kuma wanda kawai ba wankan ma suke kawai zuwa suke suna kallo to inda training ne sai ka ce ka je kallo don ka koya an gane ko amma ana yawan mamaci wanka ba ka da ruwa da tsaki wajen masu wankan don me yasa za ka je ka zauna su kuma masu yi wa mamaci wanka wani lokaci sai ga an yi abin ba tsari sai a tuɓe mamacin gaba ɗaya sai gan shi tsirara wannan kuskure ne kuskure ne ba daidai ba ne da aka takar shi wannan safar ko da akwai ta to ta karkashin wannan satirin abin da ya suturce lijismihi ga jikinsa to ta karkashin sa za a dinga zuba ruwan ana ana wankewa ba'da tajridihi bayan an tsiraita shi min thiyabihi kulliha daga tufafinsa gaba daya an cire riga an cire an cire dukan tufafin jikinsa fa innahu kadhalika kana al'amalu domin kamar haka ake yin wankan ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kama yufiduhu hadithu aisha radiyallahu anha kaman yanda hadithin uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda zai fa'idantar da mu haka da hadithin take cewa lamma aradu gasalan nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin da makusantansa suka nufi masa wanka shine lamma aradu gasalan nabi lokacin da suka yi nufi masa wanka sallallahu alaihi wasallam qalu sai suka ce wallahi ma nadari suka ce wallahi mu ba mu ma sani ba anujarridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana am naghsiluhu wa alaihi thiyabu sai suka samu sabani mu mun rasa shin za mu tube wa annabi sallallahu alaihi wasallam tufafinsa kamar yadda muke tuɓe tufafin matattunmu in za mu musu wanka ko kuma za mu masa wanka da tufafinsa a jikinsa falamma ikhtalafu lokacin da suka samu saɓani wasu suna ce a'a a tuɓe wasu suna ce a'a ba kar a tuɓe alqallahu alaihimun nawm sai Allah madaukakin sarki ya jefa musu wani irin bacci mai nauyi da kagan su kasan bacci suke hatta ma minhum rajulun har sai da ya zamto babu wani mutum ɗaya daga cikinsu illa wa zaƙanuhu fi sadrihi face haɓarsa ta kwanta haka kan ƙirjinsa bacci yake ko ba bacci ba bacci sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗaya bacci ya ɗauki kowa kuma kowa sai daga kansa ya sun koyar da shi haka kan ya kafe shi akan ƙirjinsa wato haɓar akan ƙirji suna cikin wannan baccin sun makallamahum mukallimun sai suka ji wani mai magana ya yi musu magana min nahiyatil baiti ta wani ɓangare na ɗakin wasu suka ce mala'ika ne wasu kuma suka ce wani mala'ika ne amma dai su ba su ga wanda ya magana ba cikin wannan magana sai suka ji an ce yawa suka ce la ya duruna manho ba san waye ba amma dai sun ji sauti me aka faɗa a cikin sautin a nigisulun nabiya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabu ku yi wa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wanka da tufafinsa kar ku tube makaya faqamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to nan ne suka samu amsar abin da suke ta sabani akai na su tuba kayan ko ka su tube yanzu ya tabbata ka su tube to ko wanda suka jibinci masa wanka sayyidina ali radiyallahu anhu shine ya jingino ya taso annabi ya jingina shi haka a jikinsa shi ya tokare daga ciki akwai ali bin abi talib akwai al-abbas akwai al-fadl bin abbas akwai qutham bin abbas wayannan da al-fadl da qutham suna taimakawa ne wajen wankan sannan da bilal usama afwan da usama da, da shakaran wani maula ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiransa shakaran su kuma su ne masu zuba ruwa to haka ake duk sauran mutane suna can waje wanda yake da zai taimaka wajen yin wankan su kaɗai ne a gurin da haka waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanka ƴan uwansa ne na kusa wannan shine abin da shine asali in mutum ya mutu ba kawai janyewa ƴan uwa za su kawai a tafi neman wani ya zo yi wankan ba babu laifin ya zamanto ba a iya ba shi wanda ake neman shine kwararre ya iya wankan a shari'ance aka tafi neman sa wannan ba laifi amma dai waɗanda suke a haƙƙo na su gaggawar ɗan uwansu in ma wani abu ne suka gani su za su iya rufe asiri tunda wankan mamaci abu ne wanda yake amana an gane ko akwai wanda za a gan shi ya iya wankan amma yana da surutu da yawa in ya ga wani abun ko cikin labari ba tare da ma da niyya ba ba tare da ya sani ba sai ka ji magana ta fita saka shi sa ake san ƴan uwan yanzu kaga waɗanda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wanka ƴan uwansa ne na kusa aqribaihi ne aqribauhu sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib Al Abbas alfadulu kusam sai kuma 'yan cikin gida irin su usama da shakaran su ne suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanka da haka da zara an yi rasuwa kaji wannan karatun kirawan da za su taimaka ma me a ciki ba wani abu sabo wane eh kana kusa to da Allah zo wane eh kuna kusa da Allah a matso da wane da wane duk kuna na yi ku shigo kenan ku ja kofa ku rufe ku yi wa mamacin ku wanka ku tsaftace shi ku gyara shi yanda sunna ta tanada ku sa shi cikin likafanin sa shikenan jama'a duk da ba su da hurumin su ganshi a yanayin da kuka ganshi in ba larura to shikenan sai dai su ganshi an riga an gyara shi an sa shi cikin likafani in an fito za a yi sallace shi shikenan amma ka ji karatu ka janye kowa ya ji ga yanda abun yake amma sai a bar wani wanda shi kuma yana son yin abun amma shi kuma baya son zuwa ya ji karatu ya ji abun yake kamar ladanci ne za ga wanda ya iya ladancin shi baya son ya zama ladan shi kuma wanda yake son ya yi ladancin bai koyi ladancin ba ba karatu ba, ba zuwa ya aka koya ba to shine za ga irin matsalolin sai ga shi an ce bai iya ba to kai da ka iya me yasa ba kai ba sai a ce ai wani lad ai baka jin kiran sallah sai yana cewa kaza yana cewa kaza kai ka iya har ka gano ba daidai ke in aka ce ka zo kai ba za ka yi ba shi kuma yana son lada yana son abun sai je to haka wankan mamaci shi ma in ka janye to wanda ma bai iya ba shi sai je so wannan ya kamata mu kula da irin wannan aka ce a nigisulun nabiya sallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabu faqamu ila rasulillahi sallahu alaihi wasallam wannan ne ya ba su ƙwarin gwiwa tashi zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ghasaluhu suka yi masa wanka wa alaihi qamisuhu yana sanye da kayansa yasubbuna alma'a fawqa alqamis ta saman kayan nasa saman rigarsa suke zuba ruwan wa yudallikunahu suna ciccudawa bil qamisi da rigar an gane ko ta saman kayan hakan aka zuba ana zuba akan kayan haka ake zuba kuma sai a dinga gurzawa haka sai a dinga gurzawa sai a dinga gurzawa sabanin in an tube kaga hannun ne zai dinga taba jiki to akan kayan ake zubawa kuma suna ciccuɗa rigar da take yake sanye da ita sallallahu alaihi wasallam mafhum duna aidihim ba da hannunsu ba ba wai hannunsu suka dinga taba jikin annabi suna ma wanka ba da tufafin nasu da aka ce ku yi masa wanka da tufafinsa a jikinsa to ta saman tufafin ake zuba ruwa kuma ta saman tufafin ake ciccuda ake ciccuda jikinsa sallallahu alaihi wasallam wa kanat aishatu taqulu nana aisha radiyallahu anha tana cewa lawis taqabaltu min amri mastadbartu da na sani kuma ya bayyana a gare ni na irin wankan da wato abin da ya wakana na yi wa manzan Allah wanka to da ma ga salahu illa nisa'uhu ba waɗanda za su yi wanka sai matansa ma'ana da na san ina da ƙwarin gwiwa zan iya haka da na san haka za a yi ta samun takaddama makan a yi wanka ta ce da ba wanda zai ma wanka sai mu da mu za mu yi masa wanka yanzu aka ce misali mutum ya rasu matarsa za ta yi masa wanka shikenan ita ce za ta iya in akwai wasu waɗanda suke su kuma makusantansa da za su iya taimaka mata mata shikenan ta ce da wance da wance ku zo kama shi ita za ta yi wanka akwai wani cikin manyan mutane da ya rasu a nan garin wani cikin makusantansu yake ce mu ya ce matar ce ta ce ita kawai ita za ta yi masa wanka matarsa ce kawai ta nemi taimakon wasu wanda za su ɗan kakkama mata kawai su taimaka wanka shikenan cikin rufin asiri ba amma wanda ya san me kawai sauran jama'a sai dai fito da gawarsa akai akai masa sallah to wannan shine cikin abin da malai mana ishara a baya cewa maza su yi wa maza ƴan uwansu wanka mata su yi wa mata ƴan uwansu wanka sai fa abin da aka togace to wannan shine togaciyar miji zai iya wa matarsa wanka mace za ta iya wa mijinta wanka matarsa ta rasu ya ce to shi a kyale shi shi kadai zai mata wanka ya wanke ta tsab ya gyara ta ya tsabtace ta ya sa ta cikin likafaninta shikenan haka ita ma tana da ƙarfin zuciya kuma za ta iya za ta iya wa mijinta wanka shi yasa nana Aisha take cewa lawis taqabaltu min amri mastadbartu ay law alimtu wa zahara li ma kana min tagasili rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma gassalahu illa nisa'uhu da dai na sani kuma abin ya bayyana gare ni irin abin da ya wakana na wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da babu waɗanda za su yi masa wanka sai matansa akhrajahu abu daud imam abu daud ya fitar da wannan hadisi mujalladi na biyu shafi na 60 ibn al-jarud a cikin al-muntaqa hadisi na 257 al-hakim mujalladi na uku shafi na 59 zuwa na 60 wasahahu ala sharɗi muslim wal bayhaqi imam al bayhaqi mujalladin sa na uku shafi na 387 wa dayalisi imam dayalisi hadisi rakam na 1530 imam ahmad mujalladi na shida shafi na 267 bi sanadin sahihin wa rawabun wa rawabun maja haka ibnu maja ya ruwaito a mujalladin sa na 1 shafi na 446 minhu qawla aisha ya ruwaito wannan magana tana na aisha fi akhirihi a karshen sa lawista qabaltu min amri mastadbartu wa rawahu ibn hibban fi sahihi haka ibn hibban a cikin sahihi littafin sa hadisi na 2156 hadi ashara lokaci yayi to sai mu tashi abu na 11 wanda ake so wanda zai wa mamaci wanka ya kula da su ya kula da shi to insha Allah an ce lokaci yayi sai mu tsaya na abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله تعالى يجيك اب magabatan mu Allah madaukakin sarki ya ba su aljanna ya girmama ladan su Allah madaukakin sarki mu kuma ya ba mu kyakkyawan karshe assalamu alaikum wa rahmatullahi